من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الدوام يا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلامية من قد الله ودى داود موضوع كراتمه na manhajul muslim yau sha biyu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da wato bakwai ga watan Ogos hijiran masihiya dubu biyu da ashirin da biyar a muna neman afuwa saboda kamar sati biyu da suka wuce zance ba mu karatu a nan ba akwai ɗan shingullu da kuma shani weda shine yanayin damuna to shi yasa ba mu karatu ba amma yau da yake Allah da ikonsa an samu sarari gashi ma har ga rana tun da safe ɗin ma dai duniyar tana nan a cikin limshinta to sai da yamman nan ne aka samu ganin rana to mun gode wa Allah wanda ya nuna mana wannan lokaci kuma muka samu fita za mu ci gaba da karatunmu na manhajul muslim a muna cikin babin fima bange ga abun da ya kamata fil istijmar wato mutum ya yi a tsarki na duwatsu da shi wal istinja da kuma tsarki wanda ake da ruwa don in ba a samu ruwa ba ana yin tsarki da duwatsu don haka ba sai duwatsu kawai ba sai ruwa kawai ake yin tsarki da shi ba to wannan kenan mun yi magana kuma a ciki a lallai ana so mutum ya haɗa duwatsu da ruwa duwatsu da ruwa mun yi magana kuma a cikin babin kada mutum ya taɓa al'auransa ko duburansa da hannun dama ko kuma ya taɓa wato al'auransa da hannun dama duka wannan an hana saboda annabi yana cewa la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassa min alqala'i bi yaminihi kada dayan ku ya taba alƙalaminsa da hannun damansa idan yana bawali kuma kada wani ya taba duburarsa idan kuma ya biya bukatansa irin na ɗan adam da hannun dama saboda haka dukkan waɗannan ayyuka na hannun hagu ne to sai na uku dama nan muka tsaya shine an yaqda al istijmar ala witrin idan mutum zai yi tsarki ya yanke wannan tsarki da duwatsu akan witiri me ake nufi a nan ka ɗauki dutse guda duwatsu guda uku in babu ruwa ka ɗauki duwatsu guda uku ko kuma biyar ko guda bakwai kaga witiri kenan uku biyar bakwai wannan kenan ka an yastachmira bi salasatin kamar dai yayi tsarki da duwatsu guda uku fa in lam yahsulu naqa idan har tsarkin bai samu da uku ba astachmara bi kamsin yayi tsarki da guda biyar masalan misali liƙauli salman saboda cewar salmanul farisi nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana mu an nastaqbila alqiblata fiskantar alqibla bin ga'idin da bahaya au baulin ko da bawali ba a so mutum ya fiskanci gabar ko yamma au an nastanje bil yamin ko kuma yin tsarki da hannun dama au an nastanje bi aqallin bi aqalli min salasati ajarin ko kuma yin tsarki da aƙalla daga duwatsu guda uku kaman ka ɗauki biyu ko hudu ko shida to ya hana mu irin wannan a'a witiri da yake so uku biyar ko bakwai أو أن نستنجي برجيء أو أصل ko kuma yin tsarki da irin kashin doki ko jaki ko alfadari shine kashin waɗannan ko kuma da ƙashi to duka waɗannan ba a tsarki da su don mun karanta cewa shi ƙashi dama abincin ma aljani ne a gani warraji uto mai raji ɗin nan huwa rausul bengal shine kashin alfadari walhamiri da jakuna ba a tsarki da shi to don haka in mutum zai tsarki da duwatsu sai ya samu guda uku ko biyar ko bakwai na ƙarshen su sai ya fita ba wani danshi a jikinsa to tsarki ya yi bayan ka samu saltu da naturu in an ce saltu ko naturu kuma a gane dama mutum zai tatse wannan al'auran nasa ya tatse ya tatse a gani bayan ya daga kafansa na dama idan ya tashi daga inda ya bawali ya koma baya can ko ya yi gaba in ya je ya sake tsugunawa ya daga kafansa na dama ya ba da ƙarfinsa a kan wato kafansa na wato hagu to wannan zaka ga sauran bawalin zai fita in ya fita sai mutum ya tatse sannan ya karkabe amma da hankali ba da ƙarfi ba to sannan sai mutum ya yi tsarki da ruwan ko da duwatsu na ƙarshen duwatsu in ya fita babu wani danshi a jikinsa a bushe to wannan shine ka yi tsarki to wannan kenan sannan na hudu in jama'a bainal ma'i wal hijara ya idan ya hada ruwa da kuma duwatsu za ka iya hadawa duka ai mm. kana da duwatsunka kana ajiye da su ga kuma ruwa tare da duwatsu ƙaddamar hijarat awwala to wanne ne zai fara gabatarwa idan ya zo yin tsarki to duwatsun da shi za a fara yin tsarki da duwatsun za a fara yin tsarki shi ne da farko sun maskanja bilma sannan sai ya yi tsarki da ruwa wa iniktafa bi ahadihi ma ajiza amma idan ya isu da ɗaya ɗayan guda biyu ɗin nan tun da duka biyu ga sunan ga ruwa ga duwatsu idan ɗaya ya isan masa daga cikin guda biyu ɗin nan ko duwatsun ko ruwan to shikenan ya isan masa yayi gaira annal ma'a adyab sai dai ruwa ya fi daɗi da tsarki da tsarkakewa ma in dai ga su dukan su biyu ba to idan zai yi kayi da duwatsun kayi da tsarki da, da, da, da ruwa in kuma ga su duka biyu kana so kayi da guda ɗaya fa to ruwa ya fi liƙauli aisha ta rabiyallahu anha saboda cewar aisha yardan Allah ya tabbata a gare ta murna aswajukun tace ku umurci matanku an yastadibu bil mai lallai su yi tsarki da ruwa eh ku umurci matanku su yi tsarki da ruwa fa inni astahim saboda ni ina kunyan matan naku ko kuma ku umurci mazanku su yi tsarki da ruwa saboda mai ina jin kunyansu yanzu mace ta yanzu ko mu ya muma in ba karatu ba mai zai hada mu da irin wannan tadi kaga babu to wannan kenan fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alhu saboda manzon Allah ya kasance yana aikata shi haka yake yi mhm to sai madda ta uku fima yammangi badal faran abunda ya kamata mutum ya bayan mutum ya ƙare tsarki wa huwa shine yanzu kam ai sai fita ko to an yuqaddima rijlahu al-yumna idan zai fita daga bayan daki wace kafa zai fara shine kafansa ta dama ita ne za ta fara fita daga cikin ban daki inda kuruji a yayin fitansa daga ban daki kafansa na dama da fili rasulillah alaihi salatu wassalam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a gani saboda ya aikata haka da fili rasulillah sallallahu alaihi wasallam zalik na biyu an yaqul bayan ya fita sai ce gufranak gaganin gufranak au alhamdulillahi lazi ashaba anni al'aza wa afani ko ka ce gufranak ko kuma ka hada ka ce gufranak alhamdulillahi lazi ashaba anni al'aza wa afani ko kuma au alhamdulillahi lazi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih a gani in ba don Allah ya kyautata wa mutum ba cikin farkonsa da ƙarshensa ai sai asibiti ai yanzu mutum ya je neman biyan bukatan abu ɗaya daga cikinsu in ya ƙi fita sai yaya maza maza a kawo mota maza maza ya hau mashin ka gani ina ne gotal sai asibiti ka gani saboda mai damuwa ya samu ka gani a sai Allah ya kyautata farkonsa da ƙarshensa to aw alhamdulillahi allazi azaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatahu wa ashaba anni azahu wa kullu hadha waridun wa hasan to dukkan waɗannan addu'o'i an ruwaito su a yayin fita daga daga bandaki kuma suna da kyau in gufura na kaɗin ka iya alhamdulillahi lazi ashaba an li al'aza wa afani ko alhamdulillahi lazi asana ilayya fi awwali wa akhirhi ko kuma alhamdulillahi lazi azaqani lazzatahu wa qafiya quwwatahu wa ashaba an li azahu to kowanne daga cikin su an ruwaito kuma ina da kyau in ka samu ɗaya daga cikin su ka iya zaka ringa amfani da shi idan kuma duka ma ka iya kai su daidai ne ka gane kaman ka dafa miya ne sai ka sa dukkan wani ɗanɗano duk wani kayan ɗanɗano ai daɗin miyan zai daban da na wani ga shi miyan ɗan kaɗan ga kayan ɗanɗano kuma duk wanda ya kamata a sawa miya an sa ka gani to me ya saura banda kawai mutum ya ciji yatsa ka gani kaga ka dada inganta wannan abun nan naka to wannan shine abun da ya kamata mutum ya yi bayan ya fito daga banɗaki gufra na kamanansa ina neman gafaranka ka gane da ka fita a cikin bayan gida sai ka ce gufra naka alhamdulillahi lazi ashaba anniyal aza wa afani godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mini da wannan najasa ya bani lafiya. Ka gani? tunda ya zama najasa kaga bai da amfani ai eh idan har ba zai fita ba ai ku galwadi ka gane nabi ko kuma alhamdulillahi lazi asana ilayya asana ilayya fi awwalihi wa akhirih godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kyautata mini fitan wannan najasa gare ni cikin farkonsa da ƙarshensa ko kuma alhamdulillahi lazi azaqani lazzatahu na gode wa Allah wanda ya ɗanɗana mini daɗinsa ka gani ai in kana jin yunwa akwai abin da ya kai tuwo daɗi ne wala da ni ribeli sun yanda welo wadi ba haka aka ce ba to wannan kenan don haka godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ɗanɗana mini daɗinsa wa ƙafi ya ƙuwata sannan sai ya dawwamar mini da ƙarfinsa ka gani saboda in ka ci abinci yana da amfani daban-daban a jikinka ka gani wani ya gina maka jiki wani ya ƙarfafa maka ƙasusuwa wani ya ƙara maka lafiya sannan wanda bai da ke kuma a tace sai ya fita to shine abqafiya uwata hudin wa ashaba anni azab sannan sai tafiyar mini da eh najasansa abunda bai da kyau ba shine yake fita ba to wannan kenan to shine cewa kullu hadha waridu wa hasan dukkan wannan an ruwaito kuma ina da kyau to a cikin waɗannan sai ka zabi daya ko kuma ka koya duka zai amfane ka to wannan shine game da abin da ya shafi tsarki kuma shine addini take la'akari da shi da farko bayan an yi maganar ruwa sai kuma tsarki to yanzu sai kuma maganan alwala shine faslus salis alwudu shine appolution eh, how to perform pollution kenan ya za a yi alwala sai magana ne yanzu wannan kaco kam akan alwala ina tsammani mun fahimci da yadda tsarki yake to to a cikinsa akwai wato madda guda hudu akwai darussa daban-daban guda hudu a cikinsa madda ta farko fi mashru'iyyati lubu'i hubbi a cikin shar'anta alwala da kuma falalansa me amfanin alwala shin alwalan nan an shar'anta ne eh an shar'anta wa ya shar'anta ka gani wa ya ce a yi ka gani to duka dai sai ce mashru'iyyatahu shar'anta shi alubu'u mashru'un bil kitabi was sunna alwala da muke yi kamun mu yi sallah ko kuma kamun mu yi karatun alqur'ani ko kuma zama da alwala kaga shi ma ibada ne ko kuma wanda muke yi in za mu yi dukkan wasu harkoki na ibada an shar'anta su a cikin alkur'ani wa sunnati da hadisan manzon Allah dukkan an kawo maganansu don haka a sai Allah shi ya fara ce mana mu yi alwala kamun mu yi sallah musan da wannan Allah ne fa ya gaya mana قال الله تعالى الله yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salat famsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al khabayn kun ga wannan sune suka zo a cikin alqur'ani wannan ayan ita ta kawo maganan alwala a qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani saboda haka ana kiran masu imani ne ba kowa ba iza kumtum ila salati idan kun tashi zuwa ga sallah duk sanda kuka tashi yin ibada ta sallah fansilu wujuhakum na farko ku wanke fiskokinku wa aidiyakum da hannayenku ila almarafiq zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafa kawunanku wa arjulakum da kuma ƙafafuwanku ku wanke su ilal kabaini zuwa idon sawaye to guda nawa ne ya zuwa cikin alƙur'ani farillun alwala kaga wannan wanda Allah ya ambata su ne farillu wasu ka ce guda biyar wasu ka ce guda hudu wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din niyya kenan ka gani haka sai ya zo a cikin alkur'ani guda hudu a wannan aya sai wancan aya kuma wa ma'umiru illa liya abudullaha mukulusina lahuddina to shi kuma ɗaura niyya dama muna karantawa a farkon hadisin arba'una hadis a manzon Allah yana cewa innamal a'malu binniyat ka gane to saboda haka waɗannan da Allah ya ambata ku wanke fiskokinku da hannayenku zuwa gwiwan hannu ku shafi kawunanku da ƙafafunku kuma zuwa idon sawaye su ne farillun alwala a cikin alƙur'ani sauran bayanai kuma sai a faɗi yadda ake yi a cikin hadisai ka gani irin su gaggautawa gogewa kamar mai ƙawa'idi mai ce guda takwas ne ka gani bayan ka gama alwala ka yi bincike ka gani ka duba jikinka ina ne bai samu ruwa ba a gabar alwalan don kar ka yi sallah da lama don ka yi sallah da lama yin a gabar farilla ne baka da sallah ko da ka yi sallah idan ka zo ka gani idan ka wanke shi dole ka sake sallah ka gani shine mai abun nan yace abun nan ka duba jikinka ma in ka gama alwala ka bincika ma shi ma farilla ne to wannan kenan to saboda haka mun ji dai wannan alwala da muke yi Allah ne ya shar'anta mana mu yi shi daga cikin alƙur'ani wa ƙala rasulullah sallallahu sallam hadisi kuma manzon Allah yana cewa la tubbalu salatu ahadikum ba za a karɓi sallan ɗayanku ba iza ahadasa idan har yayi kari idan alwalansa ta karye idan bayi da alwala hatta ya tawabba har sai yayi alwala har sai in yayi alwala za a karbi sallansa amma duk wanda bai da alwala ko alwalarsa din ta kare ba za a karbi sallar tasa ba don haka a sai sallah ana barinta daga tsarki da kuma alwala daga kan ruwan tsarkin ma ake barin alwalan ma ka cokam don sai ruwan ma yana da tsarki da kansa kuma zai tsarkake ka mun yi bayani akan abin da ya shafi ruwa wani lokaci za ka ga ruwa gashi nan mai tsarki ne da kansa za a sha za a yi abinci da sauransu amma fa eh ba zai tsarkake ka ba duka mun yi bayani a baya to sai kuma fablul wudu'i falalan alwala falalan alwala yashhadu limalil wudu min fadilatin azima mutum zai iya shaida ga abin da ke ga alwala na wato darajoji masu girma qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا على نعم manzon Allah ya ce adullukum zan nuna muku zan shiryar da ku alama yamhullahu bihil kadaya akan abinda Allah yake shafe kurakurai da su ba ka yi laifi ba to idan ka yi alwala Allah zai kawar maka da wato zai shafe maka laifuffukanka sai ce wayar yarfa'u bihi darajat kuma ya ɗaukaka darajanka da shi qalu bala ya rasulullah sai sahabbai suka ce haka ne ya manzon Allah qala sai ce isbangu lubu kyautata alwala alal maqarihi a bisa lokacin da rai baya son tabarwa yanzu kaman jiyan nan alwalan sallan mangariba kai ko azahar ma da la'asar ga kumama iri na ai ba karamin aiki ba ne kaga wani sai da ruwan zafi ka gani saboda me saboda shi ina da sanyi a jikinsa saboda haka kyautata alwala a lokacin da rai baya son taɓa ruwa saboda sanyinsa musamman yanzu haka a kawo maka ruwan sama irin jiyar nan e, da mangariba kuma a ce maka ga ruwan alwala mangariba ta yi da ka taɓa sai ka ji ruwa kamar kankara gashi jikinka yana jin sanyi ga ruwa mai sanyi sannan kuma sai ka daure kai alwala yadda aka ce a yi ka gani to wannan ba ƙaramin ibada ba ne saboda haka a sai alwalan nan idan muka duba da idon basira ba ƙaramin wato falala ba ne in har ka daure kai alwalan nan yadda aka faɗa to Allah zai shafe maka dukkan laifuffukanka kuma ba wanda bai da laifi kullu bani adama qatta'u dukkan dan adam mai laifi ne sai da yace wa khairul qatta'in at-tawabin mafi alhairin masu laifi sune masu tuba kana sabawa Allah kana roƙon sai gafarta maka kullum kana tsaye da istighfari da tuba astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ka gani allahumma rabbi ighfirli wa tub alayya kana dagewa da irin wannan wal mustaghfirina bil ashar kana dagewa da yawan istighfari da asuba ka gani kaga Allah ya ambace su ai wa bil ashari hum yastaghfirun Allah ya ce da asuba hakan nan za ga suna neman gafara a wurin Allah ka gani musamman matashi Allah yana so ya ga matashi mai yawan neman gafara a wurin Allah mai yawan tuba wannan kenan to sai ya ce wa kasratul khuda ila al masjid ila al masajid na biyu yawan taku zuwa ga masallaci ka yawaita tafiya masallaci musamman idan gidanka yana da nisa ka je da kafa in zai yiwu in baka da laruri in kuma kamun ka je ba a ta da ikama aka yi sallah kamun ka iso ba to wannan suna shafe kurakurai suna gafartawa mutum suna sawa a gafartawa mutum laifinsa yawanta taku zuwa masallatai wantizaru salati bada salati da sauraron sallah bayar sallah yanzu an yi sallan mangariba sai ka koma gefe can kaje kana ibada har zuwa lokacin da za a yi sallan isha ka gani ko an yi sallan azhar kana zaune har sai da aka yi sallan la'asar ko kuma bayan sallan la'asar kana zaune kana ibadanka a cikin masallaci har mangariba to wannan ka gani matukan kana zaune fa kana kana sallah ne ladanka ana rubuta maka kana ibada na sallah ka gane fazalikumur ribad wannan yana nan kaman mutum ne wanda aka sa shi a burtoli inda ake yawan matsawa mutane ake yawan kawo hari sai aka ce ku zauna a daidai wannan wurin ku rinka hana kafiran fita kar su zo su kawo muku hari shine ribad ai ka gani kaga zama a wurin na ini ɗaya fi sabilillahi inda ka san ladansa ana rubuta maka lada har ranar tashin alkiyama don baka isa kai bacci ba a duba daidai inda e, e, e, wato burtolin waɗannan mutanen da suke kawo mutane hari suke sai a zo a ajiye ka a matsayin hana su fita kaga ba ku isa ku yi bacci ba da daddare ba ku isa ku yi bacci da rana ba don kullum kuna cikin shiri ne za a iya har muku kowane lokaci to wannan ba ƙaramin ibada ba da in mutum ya mutu a wurin har ranar tashin alkiyama ba za a daina rubuta masa lada ba to wannan kenan shine sa ya ce fa zalikumur riba wannan kenan sannan wa ƙauluhu da cewarsa idza tawabba al-abdul muslim manzon Allah ya ce idan bawa musulmi yayi alwala awil mu'min ko kuma bawan Allah musulmi mumini don akan samu kowane mumini musulmi amma ba dukkan musulmi ne mumini ba kamar yadda dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabawa ne manzanni ba to haka yake wani musulmi ne kawai shi a nan rigansa take eh wani kuma musulmi ne mumini don haka jamfan daga sama har ƙasa ne wani kuma da doppa yake wannan kenan to fagasa da waje hau sai wannan bawan Allah musulmi mumini ya wanke fiskansa idan ya wanke fiskansa nan kharajat min wajhihi kullu qadiyatin kullu qadi'atin dukkan wani wata laifi karajat za ta fita ne min waje daga zatin fiskansa da zaran ya wanke fiskansa duk wani laifin da wannan fiska ta aikata don anan ido yake ai anan kunne yake anan baki yake kunne zai ji abin da bai dace da ya ji ba ido zai ga abin da bai dace da ya gani ba baki zai faɗi abin da bai dace ba duk wani masifa anan ai ya taruwa wannan fiskan dai ka gani to da zaran ya wanke wannan fiska dai duk wata laifi da ya aikata Allah ya yafe masa ya wanke ta ka gani nazara ilaiha bi ainihi wanda ya gani da idonsa ma'al ma'i tare da ruwa da ya wanke fiskarsa da ita din nan au akira qadaril ma'i ko kuma ƙarshen ruwan da ya diganna wani zaka gama ruwan a gemunsa in ya yi ruku'u haka a cikin sallah sai garuwan ya ɗiga ka gani akan sallayansa to wannan ruwa na ƙarshe da ya ɗiga to ya ɗiga ne da dukkan laifuffukanka kaga muhimmancin alwalan kenan da alherinsa da falalansa to in baka yi wannan ba ta ina laifinka zai zuba ka gani to wannan shine hadisi na biyu wanda yake nuna falalan alwala wa idza ghasala yadayhi idan ya wanke hannayensa wato damatsinsa kenan karajat kullu qadi'atin don haka dukkan wata laifi za ta fita badashat haya dahu wanda hannayensa biyu din nan suka damka ya dahu hannayensa guda biyu kenan alifun din nan bilma'i da ruwa duk wani abin da hannunsa ya taba in dai ba halal ba ne haramun ne to da ya wanke dama tsensan nan Allah ya riga ya yafe masa wannan laifin nasa ma'al ma'i tare da ruwa au ma akiri kadaril ma'i ko kuma tare da eh ƙarshen igon ruwan hatta ya kuruja na ƙiyan mina zub har ma ya fita tsaf daga zunubi kamun mutum ya gama alwala kenan bai da laifi ba wani zunubi a jikinsa to wannan kaga falalan alwala kenan a takaice da hadisai guda biyu din nan to wannan shine falalan alwala na farko dai ana nuna mana Allah yana shafe laifuffuka da alwala yana ɗaukaka darajoji da alwalan da muke yi. Ka gani? Kuma da kyautata alwala a lokacin da rai baya son taɓa ruwan, ka shawa cikin kama sai, "Ah, ni ba zan sha ruwa yanzu ba." Ka gani? Ni zan kwana a kan na? Ka gani? Ka ba bacci kenan ko? To, don haka wani sai cewa ni ba zan sha ruwa yanzu ba da sanyin nan in sha ruwa kuma na zan kwana fita bare ruwan sama ruwa mai kemikal daga wajen Allah sai mutum ya ge to kyautata alwala da yawan tafiya masallaci da ƙafa yana wato kankare zunubai da sauraron sallah bayan sallah kasari kuma za ga mutanen mu sun fi ba wannan muhimmanci tsakanin magariba da isha saboda mu talakawa ne a gani a gaskiya ne mana eh in fact enjoy be a gani muna yawan tafiye-tafiyenmu na neman abun da za mu ci mu rayu ko ba haka ba amma magariba hankali yakan taru a wuri ɗaya wani in ya zo masallaci sai sallan isha yake komawa to wannan ba ƙaramin ibada ba ne ka gani to wannan kenan to sai kuma hadisi na biyu da yake cewa idan bawa musulmi ko mumini ya yi alwala a lokacin da ya wanke fiskansa duk wata laifin da ya aikata ko kuma ya gani da idanunsa nan to wannan laifuffukan za su fita tare da ruwan da ya wanke fiskansa in ruwa kam ka wanke fiskanka ina yake zuba ba a ƙasa ba ne to ko kuma ruwan da zai ɗiga ɗin ma ba a kan ƙasan ba ne to duka ka gani ɗaya ne ya to saboda haka a taƙaice alwala dai kaɗan daga cikin wato muhimmancinsa da amfaninsa ga musulmi to yana nuna mana idan dai mutum musulmi ne kuma mai abun nan kula da alwala ne kullum fashi bai da laifi ma a wurin Allah don manzon Allah yana cewa wala yuhafizu ala alwudu'i illa kullu mu'minin ba wanda yake kiyaye alwala ba wanda yake tsare alwala sai mu'mini kuma dama da Allah ya zo magana akan ayan bai ce ya ayyuhan nasu ba ehe idza qumtum ila salati a'a ya ayyuhal ladzina amanu ya fada saboda haka wannan harka na muminai ne to wannan amfanin alwala kenan to sai madda ta uku madda ta biyu fi fara'ibul wubu'i cikin farillun alwala wa sunanihi da sunnoninsa wa makruhatihi da kuma makaruhansa abinda ba a so kenan a cikin alwala sai ya fara da fara'ibu farillun alwala to yanzu za mu yi alwala to amma alwalan nan ina da farillunsa ina da sunnoni ina da mustahabbai ina da makaruhai ko kuma babu ka gani to kaga wannan ma abun tambaya ne to alwala ina da farillunsa sannan fa mu sani idan mutum ya bar farilla ɗaya a cikin alwalansa bai da sallah idan mutum ya bar farilla ɗaya a cikin alwalansa bai da eh sallah to shi ne ya ce wahiya su ne na farko anniyatu ɗaura niyya anniyatu ɗaura niyya wahiya asmul qalbi ala filil wabo'i shi ne zuciyar mutum ya ɗaura niyya a bisa aikata alwala imtisalan li amrillahi saboda bin umarnin Allah ta'ala madaukakin sarki li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda cewar manzon Allah innamal a'malu binniyat lallai fa ayyuka da niyoyin su sai ba za ka yi alwala baka da niyan alwala ba don da niyan ake aiki bayan ka san yadda ake alwalan to sai kuma niyan sannan ina ake ɗaura niyya a zuciya ya ce azumul ƙalbi ala fi'ilin wubu'i imtisalan da yamirin lahi ta'ala saboda haka na farko ɗaura niyya to amma idan ka zo za ka fara yin alwala da me ake farawa za ka ga ka wanke hannunka wani guda uku wanke hannaye kurkure baki shakar ruwa facewa farilla ne eh sunnoni ne in karka jik shakkan fada ka gani duka sunnoni ne ka gani sai a lokacin sunnoni ne zaka daura wa niyya kace bismillah dinna sai ka daura niyyan sunnonin alwala ka gani yanzu ko wankan janaba da ake da mustahabbi ma ake farawa sai a zo sunnoni har a zo a shiga farilla ai haka yake to haka ibada yake to sai ce na biyu gaslul wajhi sai wanke fiska a sai sai ka daura niyya sannan zaka wanke fiska ba wai sai ka wanke fiska zaka daura niyya ba mu fahimci wannan daga anniyatu sai gaslul wajhi sai kamun ka wanke fiskanka ne za ka ɗaura niyyar farillan alwalan nan muna fahimta? to wannan kenan ilal min min a'ala jabhati ila muntahaz zabani wanke fiska daga wannan goshin nasa manabitu shari ra'si din nan matsiran gashin kai din nan daga wannan matsiran gashin kai zuwa muƙamuƙai wa'annan ƙasusuwan gemun nan mamin wataddil uzni ila wataddil uzni in dai kuma faɗin fiska ne fa tsawokan mun je daga matsiran gashi zuwa wannan ƙashi shine tsawon fiska in kuma fadin fiska fa daga wannan kunne zuwa wannan kunne daga kunnen dama zuwa kunnen hagu fadin fiska kenan arban wa tula fadin fiskan da tsawonsa duka ake so amma wani zaka ga idan zai yi alwala idan ya ɗebi ruwan sai ya haka iya nan kawai wannan sauran kuma shi ya sani nan to kaga akwai damuwa to haka dole sai an yi la'akari da tsawon fiskan da faɗin fiskan kuma shari'a ta nuna maka daga matsiran gashi haka nan min muqaddamin ra'asi din nan ka gani ila muntaha zaqan zuwa ƙarshen wato muƙamuƙai din nan ƙasusuwan gemun nan in faɗi ne kuma daga kunne zuwa kunne to me ya rage faɗi wani kuma akan leɓin bakinsa na ƙasan nan kawai ba zai kai ma gemun ba ya yi alwalansa ya gama sai allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum sha'ani aga akwai damuwa saboda haka mu fahimci wannan akwai tsawon fiska akwai faɗinsa kuma shari'a bata ɓoye ba saboda haka sanin haka yana da muhimmanci sannan liƙaulihi ta'ala saboda Allah ya ce famsilu wujuhakum ai ya zo a ƙur'ani ko ku wanke fiskokinku a cikin suratul ma'ida aya ta shida sannan sai na uku غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق wanke hannayenku zuwa gwiwan hannayenku liƙaulihi ta'ala saboda cewar Allah maɗaukakin sarki wa aidiyakum ilal marafiq da hannayenku zuwa ga wato gwiwan hannayenku din a gani to saboda haka wasu malamai suka ce wannan gwiwan hannu yana ciki ya dan gota ma kaɗan saboda dan adam yana da wani taurin kai yanzu wani ma in an ce ilal mirfaƙai ne nan sai ya zo kusa-kusa da inda ake lankwasa wannan sai ya tsai da alwalan aure ba zai idar inda aka ce ba to shine sai shari'a ta ce to ya dan goce eh wannan gwiwan hannun ma to idan bai goce ba dai kuma ba zai kasa ba kenan ka gani yanzu kaga alwalan nan idan ka iya alwala yadda ya kamata shudi ɗaɗɗaya shine farilla na biyu da na uku duka mustahabbi ne ma amma saboda sha'aninmu mu mu ‘yan adam ka gani muna da wuyan sha ni da taurin kai ka gani wani yanzu aka wankewan farkon nan ba zai gama koda inda muka ce ɗazun nan ba ba sai ya kai na biyu sai fara expanding sai an kai ga na uku ka gani watakila sai a samu an gama fiskan gaba ɗaya to shi yasa aka ce mu yi da sau uku amma in kai iya alwala shuɗi ɗaɗɗaya is enough amma saboda sha'anin mu sai shari'a ta ce to ai so uku uku eh duk yadda ka kai ga lalacewa dai da rashin himma da rashin kula da rashin kiyayewa kila kan akai ga na uku nan zai za a iso zuwa ga inda ake so to wannan shine hikima to na hudu shine masfur wasi shafar kai mina jab'ati ila kafa daga goshi nan ilar kafa zuwa wannan ƙeya ka gani amma za ka sha mamaki wani ya ɗaya ruwa sai ya yi haka ya ɗaya ruwa sai ya yi haka a cikin maɗigar nan kawai zai ɗan izin zai ya taɓa shi kenan ka gani dewa za ka gani ana yi in ya ɗabi ruwa don ya yi haka kawai sai shi kenan sai ya sa hulansa ya gama komai ya yi wa Allah aiki kuma ba haka ba to wannan kenan to shi ne ce masu aka ce ai ka gani shafar kai shin kan ɗin kuma balhead ne ko akwai gashi ko aski dai duka dai ka shafa ka gani to saboda haka shafawa aka ce amma mai risala da ya zata ce wa kaifama masa ajza'u duk yadda ya shafa kan dai ba an ce dai ayi haka farilla bayan an dawar sunna eh a karantarwan annabi eh to amma saboda taurin kan musa ka ce wa kaifama masa ko haka haka din yayi in dai shafawa ne amma ka dan diga ruwa anan dan dik hakan nan to wannan kan gaskiya ni ban san me zan ce ba na ga gane to wannan kenan li qawlihi ta'ala na eh a ban sani ba wallahi to wamsahu bi ru'usikum saboda Allah ya ce ku shafa kawunan ku an ce shafawa kuma mun sani ka gane eh na biyar gasdun rijilaini ilal khabain wanke kafafuwa zuwa idon sawaye wanke kafafuwa zuwa idon sawaye ka gani idan bai kai wannan wurin ba ka gani bai kai idon sawayen nan ba to bai yi ba liƙaulihi ta'ala saboda cewar Allah madaukakin sarki wa arjulakum ila alqabaini da kuma kafafuwan ku zuwa idon sawaye to wannan kenan sannan sai na shida at-tartib bainal a'ba'il mansula jera tsakanin gaban da aka ce a wanke ba wai yanzu haka in ka zo ka wanke hannu so uku ko e, na, na dama so uku na hagu so uku sai ka wanke kafa an yi tartibu nan daga wanke hannu sai wanke kafa in ka tashi kuma ka shaƙi ruwa can sai ka shafa kai daga shafa kai kuma ka dawo ka wanke fiska daga ƙarshe sai ka shafa kunnuwa sai to ai babu tartibu nan yadda aka ce ayi alwala ka wanke hannayen dama so uku hagu so uku ka kurkure baki ka shaƙi ruwa ka face ka wanke fiska ka wanke damatsinkan nan hagu da dama sannan ka shafa ruwa a kai da kunnuwa sannan ka wanke ƙafafuwa ai haka aka ce to saba haka to wannan ka bar farilla don haka bai yi ba to shine ce tartibun nan ma eh to wannan shi ma farilla ne yan yan silal waje awalan shine na farko tunda aka ce shine farkon alwala shi farilla eh ya wanke fiska awalan da farko summa yadaini sannan dama tsinsa summa yamsahu ra sannan ya shafi kai summa yamsilu rijlaini sannan ya wanke kafafuwa liwurudiha saboda yadda aka ruwaito su murattabatan a jere fi amrillahi hakaza cikin yadda Allah ya umurce mu kamar haka don ka duba ayan ma a jere yace famsilu wujuhakum sai ce wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkabaini kaga a jere ne to don haka kai kuma fa ba za ka mai da abun upside down ba ka gani yadda aka ce a jera din nan haka za ka jera kamar aikin hajji ne kawai ba za ka je ranar da kuka je makka ka ce bari ka je ka yi hawan arfanka ba to daga ina tsamman da sun kama ka sai sakatirin su ka gani to saboda haka komai yana nan daki-daki yadda aka ce nan haka za ka yi to wannan kenan alwatu awwalan summa yadani fiska shine na farko sannan hannaye biyu ila shine etcetera sannan na hudu almuwallatu aw alfawru gaggautawa almuwallatu bi da bi a gani wancan na shida muka ce jera tsakanin gaban alwala ka gane wannan kuma kai gaggawa mai gaggawan shine wa huwa amalul wubu'i fi waqtin wahid in zaka yi alwala ka yi shi a lokaci daya ba wai ka fara shikenan sai ka tsurka tadi da wani in kun yi can sai ka wanke gaba daya can kuma sai ka wanke gaba daya can kuma sai ka wanke gaba gida ma sai wannan gabar ta bushe ba wanke wata ba to ba a son haka to ka bar farilla shi ma in ka bar farilla kuma kaga ba ba alwala to shine muwallatu ko kuma wal fawru a gani in ka fara step by step zaka bi kawai at once kai ka gama bila fasilin ba tare da rarrabewa ba mina zamani na wani dan lokaci ba a son a dan samu lokaci da an fara kawai sai an gama is la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha gaira anna al-fasl yasir sai dai wato dan rarrabewa dan kadan haka yufa anhu an yafewa mutum don addini tana dubawa tana sassautawa kuma shi yasa manzon Allah yace addini yusrun addinin nan fa abu ne mai sauki wa kaza ma kana li uzurin kuma haka an yafe wa mutum duk abun da ya zamanto saboda uzuri ne alwala misali ka na fadi mayin ka fara alwala sai ruwan ya ƙare ko kuma ruwan ya aka yi kawai sai ya zube ma gaba da butan ya zube ka gani gashi ka fara alwala to ya za a yi tun da ruwan ya yi kancal to ba zai hana ka tashi ka je ka ɗebo wani ruwa ba ka ci gaba da alwalanka an duba maka wannan don excuse ne au in ƙidawo ko kuma yankewansa yanzu yin a famfo ne ka fara sai ka ji yan ka gani sai ka je ka nemi wani ruwa ka ƙarasa alwalanka ka gani ko ka roƙi wani ya ɗan maka ka ƙarasa ko ka je ka ɗebo in ba kowa to wannan ma an yafe a gani au iraqatihi wa in dala zaman ko kuma zubewansa yana alwala amma bai san yadda ake alwala ba alwalan ya zuba sosai yana yawan barnar ruwa a gani ko da lokaci ya yi tsawo ba wani damuwa isla yukallifu Allahu nafsan saboda Allah baya daura wa rai bai kallafa wa rai illa wasa ce iyawanta to wannan shine farillun alwala to sai dai akwai tambihu farkarwa ya'addu babu ahlul ilmi ad-dalk wato wasu sashin malaman ilimi suna lissafin addalku gogewa bayan ka zuba ruwa ka gane ka goge gaban da ka zuba ruwa shi ma farilla ne ba wai ka zuba ruwa kawai ka wuce ba in baka goge bai bai yi ba ka gane min fara'ibul bu yana daga cikin farillun alwala wa babu ya'uddu min sunani wasu malamai kuma suka ce a suna lissafin dalku goge wannan yana daga cikin sunnonin alwala ne wal haqiqatu amma abinda yake tabbas annahu min tamamil ghusl lil ubwi yana daga cikin cikar wanke gaba wala yastaqillu bi ismin aw hukumin khas don haka ba zai ci gashin kansa da suna ko hukunci a kebe ba to wannan kenan a nan za mu dakata a cikin sunnoni a sunnonin din za mu tashi to wannan shine farillun alwala din nan guda bakwai wasu suka ce guda takwas abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure Allah ya gafarta mana in akwai tambaya sai a yi mana in babu kuma mu yi addu'a
ruwa da kuɗi ko ya baki ya ce ba a rabewa.
Ban fahimci tambayan ba ba a rabe.
Ruwa ka kuɗi ko ya baki ba a rabewa.
Eh wannan lallai akwai inda aka yi da ruwa ɗaya ma za ka iya kurkure bakinka ka yi ka kashe ka ya zo a cikin risala amma kuma kowanne ka yi shi daban-daban ya fi daɗi. yawwa amma za ka iya da ruwa ɗaya ka kamfata ka goge bakinka ka kurkure bakinka sau uku ka shaƙi ruwa duka eh ya halatta eh amma kuma sai wani kuma yace wa tajdidul ma'i lahuma ai akwai inda aka faɗa da sabonta ruwa domin su ka gani yawwa a lokacin da za ka yi alwalan ai dole ka ɗaura niyya ai innamal a'malu wancan ai ka tashi ne kana zuwa ka yi alwalan kamun ka zo ko a hanya kana zuwa kake yi ba ka ɗaura niyya ba kan anan za a ɗaura ka fahimta ka fahimci magana yawwa don yanzu fa akwai mutanen da na sani da sun ɗauki buta har su gama sallah ba za su sake ɗaura niyya ba ya akwai masu irin haka amma sai ka ce innamal a'malu lallai ayyuka bin niyya da niyoyinsu ka gani to don haka ko menene zaka yana buƙatar niyya a lokacin da zaka yi ne zaka ɗaura niyya yawwa ai kaji an ce maka sai in ka ɗaura niyya sai ka wanke fiska ka gane a ina gaya maka ne yawwa ka fahimci haka ai yawwa eh abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka karanta bisa kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan iyayenmu waɗanda suka gabata da gafara Allah kyauta makoncinsu Allah Ubangiji ya yafe musu Allah Ubangiji ya samu riske su da gafara in ta mu tazo Allah ya samu rabu da duniya lafiya Allah ya dami dukkan abin da ya dame mu Allah ya biya mana bukatunmu na alheri masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su sauƙi Allah ka sauwaƙe mana al'amuranmu, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu damuna mai albarka. A sharrin dare da rana Allah ya kare mu ya kare mana, alherin da ke cikinsu Allah ya ba mu. Ai, salati goma ga annabi, sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allah